تجعلوا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا لهذا المعطل ولتعتذي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى لساك كما مؤمنا زاوية تام البركة اليوم من أقول شابير قوة رمضان هجرة ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da sha shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu wadda za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani kamar yadda aka ji mai gabatarwa ya faɗa za mu tashi kan faɗin allah subhanahu wa ta'ala ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يا قوة الأمم مسلمي ندونيا باكينا الله يتي ولا تجعلوا الله ترك سنيا رنزوا دا الله يزم عرضة يزم درقوا لأيمانكم نا واتو حالتا رنزئرن إنكو وأن تبروا akan ku samu ba za wato ku kauce wa aikata wani aiki na bin Allah na nagarta watattaku kuma kar ku sanya wato rantsuwanku da kuka yi da Allah ya zama garkuwa da zai tsare ku ga aikata aiki na tsoron Allah wa tuslihu bainan nasi ko kuma ku sanya rantsuwa da Allah da kuka yi ya zama garkuwar da zai tsare ku ga barin yin sulhu tsakanin mutane wallahu shi Allah sami'un mai ji ne alimun mai masani ولا مشهور إبراهيم رضي الله تعالى عنه وأن التفسير ناس في التفسير ولا تجعل الله كرك سني الله أي الحلف بالله لا تجعل الله أي لا تجعل الحلف بالله رنسوا هذا ذاكو إذا الله كرك سني شيء زما أربة كريه زما قرقوا منا علة مانعة لأيمانكم wata garkuwa ko kuma wani illa da zai zama dalilin da zai hana ku ma'ana saboda wato ya zama ya hana ku aikata aiki na bin Allah domin rantsuwa ko rantsiran wato mutum ne aka zo yayi niyya zai zai wani abu aiki na nagarta sai wani abu ya gifta sai ce wallahi tun da aka yi abu kaza ba zan yi wannan aikin ba zan yi abun ba wallahi ba zan yi ba to sai aka dawo daga baya kuma lalle lalle ana son aiki a da zai yi abun da zai yi din ta ga dawo ana bashi baki wani to ai ya kamata wannan abu ba a yi shi ba da ta to ya zan yi da rantsuwa da mai kuma ai na riga na rantsi tun da na rantse ne ba zan yi ba to Allah ya hana kar ma ka rantse bellantana a zo a ce kai ka dawo kana mai da rantsuwar da Allah garkuwa wurin wato barin samun escape na rashin aikata abin da ake so kai da yawa mutane suna yi haka ai tunda nace na rantsi tunda nace wallahi to ba zan yi ba to tunda kace wallahi kuma ka jawo kanka azumi uku sai kai azumi uku sai kai shine magana kawai in dai aikin nagarta ne ka ka rantsi kace ba za ka yi ba kuma ya zama lallai sai ka yi to kai sai kai ka fara mai sauki ne alal kalli kenan za mu zo mu magana ya ka fara yake ya akwai mai wannan mai saukin kenan azumi dama shi kafara yadda yake zuwa shari'a in ji malamin tafsiri wallahi lan af'ala ko kuma wallahi da af'alanna to magana ya kare in dai karan sai kace wallahi sai na yi afkara to in baka yi shi ba sai kai kafara ko kuma wallahi tallahi ba zan yi abu kaza din nan ba to in ka kuskura kai sai kai kafara misali mafi karanci ɗan adam sai ce wallahi tallahi ba zan yi aure a billir ba a rubuta an ajiye ko wallahi tallahi ba zan yi aure a gombe ba ko ka dubi wani gari ka ce wallahi tallahi ba zan yi aure a wannan garin ba yau da gobe kazan me ya kai ka can me ya kai ka can sai ka ga wata yarinya nan duniyar yarinyar nan kuma ta ɗauke hankalinka ga baki da ka ji fa ba yadda za a yi sai ka auri yar nan duk gumun da za a yi sai ka yi kokuwan duk da za a yi ka samu ka mallaki yarinyar nan kuma ka riga ka toga ce ka rantse ka ce ba za ka yi aure a gari kaza ba ga wata ta fito kuma nan duniyar ka ce sai ka aure shi ke sai kai ka fara masha Allah ba a ce don karan tsaye bara kawai kamar ɗin kafara ko kuma wallahi tallahi baran sake zuwa gidan wani ba saboda wani ya ɓata mare daga baya sai aka yi ta baka baki aka yi ta baka baki ana baka baki daga ce ai na ran tsaye ai ta so duk da karan tsaye kuma yanzu sada zumunta kuma ai ubangiji ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama ku ji tsoron Allah wanda kuke tambayan junan ku don shi wani da Allah gani kaza wani wani da Allah taimake ni da kaza wani da Allah rekani ni da kaza wani da Allah dan taimaka ni da kaza Allah nan da kuke roƙon junan ku don shi to ku ji tsoron Allah wal ar'ama ku kuma kiyayi zumunta sai kace za ka yanke zumunta ka nuna ma girman Allah da ayan da yake sada zumunta to kaga dai duk karfinka dai aya kan ta karfinka dole kai ma ladabi ka dawo kamar tsumma a cikin ruwa to idan ka sauko to to ba damuwa shikenan ba na yadda na na faɗa na ba ba komai to sai kai ka fara dole shine ka'ida da musulunci wallahi sai nayi ko wallahi ba zan yi ba in ba kai ba sai kai kafara ko kuma in kai sai kai kafara wala tajalullaha kar ku sanya Allah urbatan wato alhalifa billahi kenan ba la tajalu Allah din ba Allah kake rantsuwa da Allah da kuke yi kar ku sanya shi alhalifa billahi urbatan ya zama illa mani'atan li aymanikum an tabarru wanda zai wata illa da za ta hana ku ku aikata wani aiki na bin Allah na nagarta aikin alkhairi Allah tabarru kenan an tabarru din ma'ana Allah tabarru ne an yi hazafi na lamin watattaku ko kuma wani aiki na tsoron Allah misali wane ne ya yi niyya zai aure sai ka ce ba za mu in dai wance zai aura na rantsa da Allah barar jin tambayo mana misali ɗanka ne kana da iko da shi to a takaice dai abu ya zo ya fi ƙarfinka dattawan anguwa kai na gari gaba ɗaya suka haɗu gemu bayan gemu suka zo suka taru a gaban ka wanda sun fi karfinka ka san duk yadda kake jin kanka ko waɗanda idan suka yi same ka dole ka sai kai sauka ko me kake ji ko suna nan kowa da irin waɗanda yake jin nauyin nasu to sai suka zo to ai kuma na riga na ran ya to sai shari'a kan komi ta yi in masa kofar emergency ai eh sai kai ka fara to dole ka fara sai kai ka fara kuma ka je ka tambayo saboda ka'idan aure dama akwai wanda zai je tambaya in ba shi ya je ba in dai suna da hankali su da aka je tambayan auren to sai sun nuna wanda ya kamata ka san yanzu irin yadda zamani ya kawo mu saboda tsabar ganganci wajen mutum kawai yana yaron yan siyasa in ya tashi zai aure sai ya kyale mahaifansa ko baffanunsa sai je ko gwamna ko minista yaron minista ne fiye zare ko meye je dauko shi shi zai je tambayo masa aure wannan hauka ne sai dai ya raka iyayen naka duk yadda suke kaskance ne a ka'idar musulunci su ne za su ci in kuma ka je wurin waɗanda suka san me suke yi za su koya ma hankali a Kaduna gwamnan Kaduna wanda ya sauka kafin wannan wani zai aure a Zaria sai aka tura gwamna waya ne ya tura shi da shi da kafinan da suka je za su tambayo masa aure saboda shi yaron gidan su ne idan talakawan nan ne baban kuma masanin shari'a ne sai da aka zo tambaya sun zo tambaya wa ana ne aure su masha Allah da gaggaisa marabce suka sake musu fiska iya sake fiska da girmamawa sai dai gurguro da Allah ya ba su sai suka ce ga wani ne ka san wani eh to kana da ƴa wance eh to mun zo nema masa tambaya masa aure ne to ma ma to kai ina amma ina tambaya to kai din kuma me dangantakar ku da shi to yaron gidana ne yaron ne shi yasa ya turo mu zum tambaya to kai hakuri tare da girman da Allah ya maka da darajojin da Allah ya baka amma ka koma ya turo babansa in ya so ku zo da baba ba fa wai yanzu yanzu a kira baban ya zo fa ya koma ba haƙƙinsa ba ne kai hakuri ya je turo babansa in bai da baba babbansa in ya so in za su zo kai ka rako su amma kai hakuri ba mun rena maka bane kuma wallahi dole gwamnan nan da jiniyan ta haka ya juya ba saurare shi ba a wannan sai abin da ya kawo shi to wannan shine abin da ya kamata a bi shari'a kar wani ya zo ya cika ma ido ka hau bari kawai daga cewa sannu kawai kace ka bayar bai da wata alaka da mutum saboda tsabar kawai tsoron mutanen duniya so wannan dai wala tadallu urbatan bi aymanikum kenan an tabarru wa tattaqu kana halafa wahidun wani ya kasance a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa Allah ya fa'ala cewa ba zai wani abu ba wa ba da zalika bayan wannan lamma arada la'auda da ya so ya dawo kan abin da da ya rantse ba zai yi ba din ila ma kana yafalu akan abin da da zai yi din yace ya rantse ba zai yi ba da aka ce to yayi kala mana al halif sai ta ai rantsuwan da nayin nan shine wato ya hana ni ba zai yi in yi ba anni alaftu billahi ni na riga na rantse da Allah فنزلت هذه الآية sai wannan aya ta sauka la taj'alu hilfa ko halifa illatan tamna'ukum min an taf'alu birra kar ku sanya rantsuwanku da kuka yi da Allah ya zama dalili da zai hana ku aikata wani aiki na nagarta aiki na alkhairi wannan shehu ya saka ne wato sahabin da abun ya faru da shi shine Abdullahi ibn Rawaha radiyallahu anhu mawakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi har yanzu na ma'aiki Nu'man ibn Bashir in kana karanta hadisi zaka ji ana yawan karbo hadisi daga wurin sa an Nu'man ibn Bashir to Nu'man ibn Bashir surkin Abdullahi ibn Rawaha ne To, Abdullahi bin Rawaha sai ya samu saɓani da iyalinsa. to da suka yi sa- samu sabani har ta kai ga sak- saki ya shiga Abdurrahman eh, Abdullahi ibn Rawaha ya sake ta ta dawo wurin shi eh, eh, Numan ibn Bashir kai sorry ya sake ta ta dawo gidan Abdurra- eh, Abdullahi ibn Rawaha ne to da ta dawo sai abun ya bata Abdullahi ibn Rawaha rai. ran sai ɓaci gaya to har ta kai ga yace wallahi ba zai saki wannan wato lokacin da wannan din ya taso ne wai zai zo za a gyaro ta ya yi nufin zai dawo da matar yace wallahi na rantse da Allah ba zan sace ko mu'amala da kai ba balle har in saurare ka akan wai dawo da wannan yar gidanka wallahi ko mu'amala ba za sake ba shikenan kawai sai ya cije kuma akan haka to sanadin sa ne ayan nan ta sauka eh wasu malamai suka ce sabab din ya kididdiga dama ranar na taba gaya muku asbabun nuzul suna kididdiga sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu lokacin da akwai wani yaron gidansa Ma- eh, lokacin da aka yi jifa wana na Aisha radiyallahu anha hadithul ifki din nan da Allah ya sauko da ayoyi wajen goma daga al'arshi suka zo suka wanke ta to wannan jifan akwai yaron gidan sayyidina Abubakar wanda har da shi wurin yada magana lokacin da ake jifan na na Aisha ne wanda har gobe akwai musulman da wai suna kan wannan ra'ayi a'udhu billahi matar manzon Allah akwai wadda suka kai su tsarki amma wai an- an jefe ta don ka gane tun wancan zamanin akwai miyawu to sai na abakar da ya gano wannan yaron gidan nasa har da shi a cikin wannan yaya ta wannan magana sai ce to na rantse da Allah kai kuma baran sake baka abinci ba shikenan daga baya sai wannan aya ta sauka sai ya ta hada da wannan da wancan hukunci da na wancan Abdul- eh, Abdul- eh, Abdullahi bin Rawaha da na Sayyidina Abubakar sai ta sauko duk ta zama ma'ana sab- sababi ne dai dukansu sun zama dalilin saukan aya shine Allah ya ce wala taj'alullaha urbatan li aymanikum kar ku sanya Allah rantsuwa da Allah ya zama wato garkuwa wurin rantsuwanku ku bar aikata wani aiki na nagarta sai na bakar aka sauko da ayoyin na cikin suratul nur da ma wannan din duka dai suka nuna masa eh, hakan din bai yi ba ya ci gaba kawai tunda ya riga dauka kansa daukan dawainiyan wannan bawan Allah kuskure yayi kuma dai yayi masa kafara to haka dai wannan yana cikin asbab na saukan wannan aya eh, wa tuslihu bainan nasi da kuma eh, sulhu tsakanin mutane misali wani sune suka yi fada suka yi sabani ko mata da miji misali sai aka ce yau kam in dai ba wani ba ba wanda zai iya shiga tsakanin waɗannan mutane su daidaita aka je aka same ka kace wallahi ba zan wallahi ba zan yi ba ba zan yi sulhu ba ai ba mai ganin girma na Su- dukan su ni- ni ma akwai abin da suka min kaza kaza kuma kai din kadai ne zaka iya to sai kaki shine wa tuslihu bainan nasi da Allah ya faɗa kace ka rantse ba za ka yi sulhu ba to sulhu kuma da Allah yake cewa sulhu khair sulhu alkhairi duk sanda mutane biyu suke sabani a anguwa ko a gari ko a gida to yana kore arziki ne ga wannan gidan ko wannan anguwa ko wannan garin gaba na musulmi da musulmi yana kore arziki daga inda ake yin gaba kaga bai da bai da amfani sannan kuma dukkan su biyu inda sun yarda duka suna gaba da juna wannan ya ɗauki wannan abokin gaba wannan ma haka to duk sallolinsu ba a karba ba a karba dama ma'aiki ya ce Allah ya rantse da zatinsa mutum uku ba ba ruwansa da ibada duk abin da suka yi ba ya karba matar da take taurin kai wa mijinta ba ta yi masa biyayya
‘yan uwa musulmai da suke gaba, al'akawarin mutasari ma ne kenan. Ba a karɓar sallarsu, ko ko ɗaki ɗaya annabi ya ce, ko ɗaki ɗaya ba a karɓa. Na ukun shi ne limamin da yake jan mutane ba sa so. Ba a karɓar sallarsa. Su za a karɓi sallarsu amma shi ba a karɓar sallarsa. Allah ya tilasta kansa ba zai karɓi sallar mutumin nan ba. kaga in ka san mutane ba sa son jansu da kake yi ka sallami kanka kawai zamani safin an zo fa sai in an ce wane bismillah ka ja mu sallah to in yayi in yayi sai yayi sai an tura shi da karfi kafin ya yadda saboda suna tsoro annabi ya ce duk wanda ya ja mutane bisa tilas ba sa so to Allah ya tilasta kansa da zai karbi sallarsa ba kuma sai sai azabta shi da kar ma kai kar ma kai wani su kuma kokowa suke ba akan sai su sai sun samu limanci ko ana so ko ba a so rashin sani saboda haka dai wannan aya ƴan uwa da mu take mu mun sani ai haka kawai mutum ya rantse ce na rantse da Allah ba zan yi wannan abun ba tunda na rantse kuma ba zan yi ba to kai ka fara sai ka yi ga yanan cikin suratul ma'idati ko an gaya mana yadda ake kafara din la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum ko haka ne la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman kaga ta nan bima kasabat qulubukum kamar yadda zamu karanta nan gaba saboda haka bismillah
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم ubangiji ya ce la yuwakhidukum Allah bayan ya ce wallahu sami'un shi Allah mai ji ne li aqwalikum da dukkan zantukan ko alimun masani ne bi ahwalikum da irin dukkan yanayi da kuke ciki sai ce to la yuwaqizukum Allah domin kuwa kowace rantsuwa bane in kai za a yi wa kafara ne rantsuwa kala uku ne rantsuwa kala uku ne rantsuwa ta farko idan ka yi ta sai ka yi kafara rantsuwa ta biyu idan ka yi ta ba sai an yi kafara ba rantsuwan ne kuma rantsuwa ta uku in ka yi ta ta fi ƙarfin kafara sai wuta ya ga malamai suka fara sai wuta musamman imam malik da abu hanifa aka suka fara ida in kai ta istighfarin Allah ya ga dama da yake shi Allah gafurur rahim ne ya yafe ma wacce ce rantsuwan da ake wa kafara ita ce ka sani ka tabbatar da abu a yaƙinin cikin zuciyanka kaza ne sai ka rantse ka ce misali irin nan ana cewa la yuwaqizukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da yasassar rantsuwa da kuka yi wanda baka sani ba kawai sai harshe ya kubce kace wallahi kaza kaza Allah wallahi kaza wallahi kaza cikin tadi haka ba komai yana faruwa ai yana samun mu ai haka kawai kana tadi kace wallahi kaza to ba wani abu wannan ya Allah baya kama mutum da abinda harshen sa ya ya kubce ya fara la yuakizukum Allah Allah baya kama ku bil lagwi da rantsuwa wacce take ta lagawul yamini wato rantsuwa ya sassar rantsuwa wadda harshe ya rigaya fi imani kuma cikin rantsuwa rantsuwa da kuke wa huwa ma yasdiqu ilayhi lisan shi da rantsuwan da harshen ka ya ya rigaya ya sake shi ba wai zuciyanka ya kulla shi ba harshen ne ya furta shi ba tare da kuduri ba a cikin zuciya min gairi qasdin ba tare da nufi ba to wannan rantsuwa inda shafi'ayya a wurin shafi'awa ita ce ka kawai ana magana kace a wallahi a wallahi wane dalla akwai akwai wuta kuwa kuma akan hanya fa kuka bi a wallahi babu kawai baka sani ba cikin minti cikin sakonni bayan ka fita wutan ta dawo daga idon ka ka ji wani gida da wuta kuma ka ce a wallahi ba komai saboda ai kana da yaƙini babu wuta ka fita a ashe fitankan ta dawo ka riga kuma ce a wallahi babu to ba wani abu wannan ba wani kafara kai eh la wallahi ko bale wallahi eh wallahi ha akwai wuta eh wallahi akwai ashe fitanka ta dauke to ba wani abu wannan ba wani kafara kar kar kar kar dauka wai irin wannan ma kafara ne babu wani kafara eh wa inda al-malikiyya a wurin malikawa kuma shine abin da ake cewa lagul yamin kaga shafi'i a wurin za rantsuwan da baka sani ba kai kace wallahi eh wallahi ko kuma a wallahi to imam malik kuma a wurin sa wa inda al-malikiyya man tayaqqana bi shay'in wanda ya tabbatar da wani abu fa'aqasama sai rantsi alaiki akan fa bana khilafu sai sabani sai bayyana masa an fahimce ni mutumin da ya tabbatar yayi yaqini akan abu ya kuma rantsi kawai sai sabanin abun ya bayyana to nan ba Allah bare kama ka misali zan yi mana muna wannan masallacin ka san dai limamin masallacin ai ko shikenan kazan irin masallacinmu nan ana jin muryar ladan ne ba liman ba sai ka ji ana sallah sai aka tambaya dalla ina malam ne kam malam ina ake nake nufi ina malam kace wallahi yana masallaci yana sallah yana jan sallah yanzu haka yana masallaci yana jan sallah saboda ka ji ladan yana Allahu akbar saboda ka saba kullun shi da liman ratibi to sai aka samu aka tsira nan kai baka sani ba malam yayi tafiya yana bauchi ma kai kuma saboda yaqinin shi da limamin masallacin wani yazo yana tambayan sa kofar gida kace wallahi malam ka yanzu aka yana masallacin yana jin sallah ka rantse sai ya bayyana ashe malam kan baya magani to wannan ba wani kafara akan ka kada ma ka tsure ka ce da kaji malam bayan ka ce na shiga uku malam din da ba baya nan na rantse to ba komai ba wani matsala eh abunda walakin la yakzibu Allah billahi fi aymanikum wa huwa ma yasbiqu ilayhi lisan min min ghairi kasdin inda shafi'a la wallahi bali wallahi wa inda al-malikiyya ma tayaqqana bi shay'in fa aqsama alayhi fa bana khilafu walakin sai dai inda Allah yake kama mutum yuwakhidhukum Allah bima kasabat qulubukum Allah yana kama ku ne in kun yi rantsuwa da abin da zuciyanku ya tsurutar ya ƙulla ya ƙudurce ka sani abin nan ba haka ba ne ka rantse misali sai kamar yadda na faɗa da su ka ce na rantse da Allah bare ya aure da rutu ba a da zuciya intentionally ka faɗa wata ta bayyana a jawar tukun kaga nan duniyan sai dai a mutu sai ka aure ta to dole wannan za Allah zai kama ka da wannan sai ka yi rantsuwa eh sai ka yi kafara ko kuma wane baraka je eh wallahi baranje ba baranje ba wallahi baranje ba to sai aka baka baki aka baka baki sai ka je sai kai kafara to wa'annan su ne amma baka sani ba kawai cikin magana wallahi kaza kaza kaza ka ba wani matsala irin wannan to ya kafaran take kamar yadda na faɗa suratul ma'ida ta yi bayani la yuwafiqukum la bil labbi fi aymanikum Allah baya kama ku da labul yamin ya sassar rantsuwa walakin yuwafiqukum bima aqattum al iman amma abinda zuciyar ku ya kudurce to dole ne sai kun yi kafara ma'ana kafaran kuma ubangiji ya gaya mana a can din yace fa kafaratuhu it'amu ashat masakin ashat masakin ko kafaran ka ciyar da miskinai goma ne almajirai goma za ka tara kowa sai ka bashi abincin da zai ciye ya koshi almajiri goma ka san kuma irin almajiri yadda yake ɗiban abinci ka ɗauka irin abincin da za ka bani ne ni a dan plate haka in ci ban ma kare shi ba ayya shi almajiri in ya ci irin wannan zai ji kamar ya ya yi tuntube da da tukunya ne a zan kai tuntube da tukunya sai ka koshi to haka to ka sama almajirai goma kowa ya ci ya koshi to shine kafaran ka eh aukis watuhum aukis watuhum ko kuma kowa kamar kamar jallabiya su goma ka gonda ciyarwa ma aiko plate kam dai ina ji 250 ma za a lallaba irin garau garau din nan amma jallabiya fa kai mar sutura ai malamai su ce in doguwar jamfa ne har kasa ta yi ko ba wani ya je lallaba ya nemo wando to ki so tuhum dai karka tsananta kai kuma shi Allah ya faɗi abu kawai ka nemo ko gonjo ne kawai karka ce sai sabo fil kayan ko yadi an ji an bawa tela wannan dogon layi kai kam ki so tuhum kawai Allah ya ce almajiri goma miskini goma kawai ka ciyar da su su ƙoshi ko kuma kai musu sutura au ta hariru raƙaba in kuma babu kuɗin sayan baka da wannan bai samu ba sutura bai samu ba sai ka sayo bawa sai ka yanta ko eh shine na na sai alternative na ƙarshe kamar lam yajid fasiyamu salasata ayyami shikenan magana ya kare azumi uku Allah ce zalika kafaratu sai kafaratu imani wannan shine kafarar rantsuwan azumi uku yawanci shi ake yi da yake munan talauci yana damun mu za ka gwammaci kai azumi kwana uku akan ka ciyar da mutum goma eh Allah ce zalika kafaratu imanikum idza halaftum wafazu aymanakum ku kiyaye rantsiran din nan da kuke ku kiyaye kanku kowa ya mai da hankali baki shi yake yanka wuya in ka riga ka sake rantsuwan intentionally to aiki ya same ka sai ka yi ɗayan hudun nan dole walakin walakin wakhidhukum bima kasabat qulubukum kasatuhu min al-imani mana kasadatu kai min al-imani abinda zuciya ta kulla na rantsuwa da akai idza idza hanittu idan kuka warware wannan abin da da kuka ce sai kun yi ɗin ko kuma kuka ce ba za ku yi ba ɗin to in kuka yi sai kun yi kafara ko kuma in ba ku yi ba sai kun yi kafara wallahu gafuru shi Allah mai gafara ne lima kana min al-lafwi ga abin da ya zama na rantsuwan lagau ya fuskar rantsuwa Allah yana gafarta halimun Allah mai haƙuri ne, mai tsananin haƙuri ne, amma bi ta hukubati an mustahiqqiha mai tsananin haƙuri ne na wurin jinkirin yin azaba ga wanda ya cancanci azaba. Shi Allah ba irin mu bane, yanzu yanzu in mutum ya ma abu kawai, za ka bi shi ta gudu har ka ji ciwo a garin kamo shi, wai sai ka hukunta shi yanzu yanzu. A, shi Allah ba haka yake ba. inna Allah la ta'jilu bi istijali alikum Allah baya gaggawa da gaggawa wani don kawai Allah ya ce duk wanda ya kaza zai mar kaza sai ka ta to ya ne da kam an ce fa duk wanda ya kaza sai Allah mar kaza kuma har yanzu shi fa Allah lokacin da ya zartar bai yi ba tukunna duk saurin ka shi Allah babu gaggawa al'amarin sa time ne kawai in yayi kuma sai ya faru ba abin da ya isa tare kaddara Allah saboda haka Allah mai gafara ne mai tausayi ai mai tsananin hakuri
الذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإن أنقم وانشان magana ko da yake duka layin ɗaya ne tun da babin rantsuwa ne shi ma za a shiga wani babi na fikko wadda ake in ka shiga littattafai daga su risala askari har ka je muktasar za ka ga babuka na ila'i babin ila'i shi kamar yadda na faɗa jiya a karatunmu addini shari'a tana binka har cikin gidanka har cikin ɗakinka har kan gadonka har cikin lullubinka kai da matarka ba inda ya bari shi
tunda jiya mun karanta ai har abun da yake ha cikin lullubi kai da matarka shari'a bata barka ba ta je ta gaya ma me za a yi aure to shine ubangiji yace lil ladina yuluna min nisaihim ana yi babi guda ke da shi a tik wa'anda suka yi rantsuwa cewa ba za su sake kwanciya da matansu ba akwai irin wannan mutane ko ta mar wani abu kai sai ce na ran idan Allah ba sake kwanciya da ke ba wani wani kan ma kamar yadda zamu gani shi Ibrahim zai fada har duniya ta dade ba ran sake kwanciya da ke ba bai ce ya sake da ba yace na ran idan Allah ba baran to akwai ma masu fadin sa da kinaya kai je ka yace wallahi tallahi a dalilin ki dai baran sake wankan janaba ba to me kenan shi ne kawai a dalilin na rantsi da Allah a dalilin ki bar sake wankan janaba ba wai ya ya saka ya to hakan ne i ɗaya ne da wancan ne a kaifa kai kai tsara da ita baka yi wankan janaba ba ne ba zai yi ba dole sai kai ma'ana wannan din ne duka to ana yi to wanda duk yayi rantsi bare kusanci matarsa ba yalifuna Allah yujami'uhunna shi Qur'ani yana magana da dottaku ne kullum ba zai fito da abun karara ba sai ya saka ma'ana ya alifuna su wanda suka yi rantsuwa Allah ya jami'u da ba su taba kwanciya da iyalin su ba to ya za a yi Allah ya tarabbusu arba'ati ashhur za a jinkirta musu har wata hudu za a jinkirta musu wata hudu intizaru arba'ati ashhurin za a yi musu jiran wata har hudu fa in fa'u idan suka dawo daga wannan rantsuwan da suka yi suka ce bara su kusance su baɗin ma'ana aradu rujua idan suka nufi za su dawo ilal jima'i zuwa ga tarawa da iyali ba da yamini bayan rantsuwan to fa inna Allah gafuru Allah mai gafara ne zai musu zai zai musu gafara matan ma su yi haƙuri su yafe rahimun Allah kuma mai tausayi ne in suka ce sun dawo ɗin kenan to aka ce gafurun lahun Allah zai gafara a gare su ma a tauhu na abinda suka zo da shi min zarari mar'ati fil halifi na cutar da matarsu da suka yi ta hanyar rantsuwa rahimun Allah mai tausayi ne bihim da wa'annan mazaje ko mataye aradul auda idza aradul auda idan suka yi nufin dawowa din to Allah zai tausaya musu ya yafe musu ya tuna lil kaffarati sai su zo da kaffara na rantsuwa ɗayan hudun can da muka faɗa a baya wanda zai zo a cikin suratul ma'idah faqat sai su zo da kaffara fata hillu lahum azwajuhum to daga nan mataikunsu sun halarta musu abinda suka kore din yanzu ya halarta bayan sun yi abin nan bayan sun yi kafara ɗaya daga cikin hudun can man aka sama annahu la yujami'u imra'atu tu wanda ya rantsa yace ba zai sake tarawa da iyalinsa ba muddatar duniya yace tsawon rayuwar duniya baran sake tarawa da ke ba to yuqaf za a da jinkirtar da shi za a dakatar da shi a jira arba'ata ashhurin har wata hudu bada arba'ati ashhurin bayan wata hudun nan imma an yi kafira imma dai yayi kafara an yamini daga kafara daga rantsuwan nasa wa imma an tudallaka alaihi ibra'atu ko kuma alƙali ya saka masa ita to anan ne a shari'ar musulunci ka san shi kakam yana hannun waye miji ko mata to wannan gum a wannan gum a shari'ar musulunci aka yadda mace ta yi saki. Eh, kwarai. Alkali ma in ta je ta kai ƙara, alkali zai ce to, ki sake shi. Sai ta ce na sake ka, mijinta. Sai alkali ya ce ke kuma na sake ki. Ka ɗauko tafsirin jalalai za ka ga, kan wannan gaban da nake magana za ka ga wannan. alkali zai umurce ta ya ce ki sake shi ki sake shi sai ta ce na sake shi sai alkali kuma ce to ke kuma na sake ki ka san a shari'ar musulunci kafin ɗaura aure dama akwai wajibai akwai rukunai akwai abubuwan da dole sai da su kafin a yadda a ɗaura aure ba aure sai da waliyi waliyin mace ba aure sai da sadaki ko ba a bada shi a hannu ba a ambace shi dole ba aure sai da sai da shaidu aƙalla mutum biyu ka san mu yanzu al'ada ne sai an cika duniya in za a daura aure to yana da kyau ba laifi bane haka ma ake so amma da a ce mutum biyu kacal za a nema witness biyu sai waliyi sai wakili sai aka daura aure mutum hudu ko wallahi aure yayi amma yanzu da za a irin wannan daurin aure ya wani sai ya shakka ce to wani irin aure ne ba mutum hudu kadai sharuɗa sun cika ga sadaki ga witnesses biyu ga wakili ga waliyi aure yayi sai a raka da addu'a don neman albarka shikenan amma ilani ana so shari'a tana son ilani ma'ana sanarwa shi yasa ake tara jama'a da yawa din har ma a samu kwando yayye kuwa kowa ya ji yace he duk aishi ce jama'a ku saurara ku je ku da tara mu aure ne tsakanin wane da wance wali ya zo ga wali ga wakili an yi kaza an yi kaza sadaki dubu kaza naqadan ba ajalan ba har ma sukan saukashin da kaje wala kada naqdan wai la kada naqdan kudi a hannu ba ajlan ba ajlan ba shi naqdan kudi a hannu to sai ce wai la kada har ma haka ya dawo la kada kudi la kada wai so idan aka daura auren nan shikenan masha Allah yayi to akwai abin da za a gaya musu lokacin daurin auren waliyin da wakilin za su yi magana kai shi malamin da ya daura auren zai ce kai wanda ya zo karɓa maza ka gaya masa dole akwai ciyarwa akwai shayarwa akwai tubatarwa akwai kuma auren a yanzu ma auren aka zo daurawa amma ana takawa sai in an ce aure wanda duk ya san me yake ya san me nake nufi dole sai da aure sannan shi magani da yake akwai sabani duk da ba ma son fadin sa kasan wani su akwai yan son banza in sun ji an ce akwai sabani abu wani kawai matar sai ba da lafiya sai ce tafi gidan babanki a ji a miki magani in ki wanke ki a dawo sai saboda abu mun ji ai shari'a ta ce kilafa ne kilafa ne tsakanin babanki da ni wurin yi miki magani ba ki da lafiya ta bi gidan babanki ki je a yi miki magani kai ba kai matar ka ce in kina da lafiya sannu in ba da lafiya kuma ta babanta ne ai hankali ba ya kamata kai wa kanka wa'azi duk da shari'a ta ce shi din akwai kilafa wurin wajabcin yi mata magani ya akwai kilafa amma musamman malikiya wani kawai an ce mahaifarka ne in ba da lafiya su ne masu jinyanta. A ka ji wani alhamdulillah. Kilafa aka ce ba. So a nan abu biyu ana raba aure. Kai tsaye. In ji manzon Allah. Abu biyu ana raba aure kai tsaye in babu su. Abu biyu. abinci da sutura in dai babu su to sai an raba aure dole sai an raba aure kawai annabi ya ce duk wanda bai ba wa matarsa abinda zai rike mata gadon bayan ta ba abinci kenan ta ci ta iya tsayuwa ta yi tafiya ta yi ibada ta yi kaza bai suturtar da ita abinda za ta suturta al'auranta ba sutura kenan kana haqqan alal ibadi ayyu farrika bainahuma wa haƙƙin liman ne ko alƙali ya raba auren saboda haka shi wannan na kwanciyar aure shi kuma mai hukuncinsa akwai hadisin manzon Allah da ya ce duk mutumin da a kowane tsarki ɗaya ya kwanta da iyalinsa to ya biya haƙƙin Allah kowane wata kenan an fahimci wannan ashe shi ne hikiman kenan da ya sa aka ce tara busu arba ake ashirin miji ya rantse ya ce bari sake kwanciya da ita ba to a jira bayan wata hudu in bai dawo ba to aure ya mutu da je alƙali kawai ba ta takardar ta kawai magana alƙali in yace ba zai bayar ba ma shikenan kawai in kuma ya dawo to sai ya yi kafara shikenan su ci gaba da dawo nan ba shiga bane ila'i ake kiran abu amma in har yaƙi har auren ya rabu wata hudu suka cika aure ya rabu to shika ne riji'i an fahimce ni ila'i shika ne riji'i ana iya dawowa da shi ba wai bati ba ne ana iya dawowa da shi daga baya in ya dan sauka shi kenan to kaga wata ɗaya kenan wannan hadisin da manzo Allah ya ce duk wanda ya zakewa iyalinsa duk tsarkinta ɗaya to ya sauke haƙƙi na Allah to based on wannan ne kaga Qur'ani ma yake ha mutum kan bai da iko yayi mata hudu ne yana da iko wannan wannan matar ta yi tsarki ɗaya ya ya sauke haƙƙi waccar matan ta yi tsarki ɗaya ya sauke haƙƙi wancan in ya zama sauɗaɗɗen ne wai shi haƙƙin Allah kawai zai sauke waccar ta uku ma ta yi to na hudu kam dole sai sauke wata ita ba an fahimci shari'a irin abin da ya faru a zamanin sai na umaru ne radiyallahu anhu wai wani wani wata mata ne ta kawo karan mijinta ta zo kai gaban sai na umaru ta ce ya amiral mu'minina na zo da zancen mijina ne ce to ina jinki ta ce mijina ya mai da ni kamar arfa kuma kuma kullun sallah kullun azumi kwana sallah wuri azumi ce kai wannan bayar Allah kin sa kin samu miji mai addini ai kowa ya samu irin miji kin na aiki kam shi kenan kawai yayi ta'a sai dai shi tana bara ta iya tana jin kunya ta fito ta faɗi abun gatsau sai wani ya ce Hamidu Mumina ƙara ta kawo fa sai ka saba jin ƙara irin wannan mijinta kullum kwana sallah wuni azumi ka ce mini ƙara wani irin ƙara ne wannan ya heta amiru mai baka ji cewa ta yi ba mijinta fa ya mai da ita arfa arfa kam a shekara sau nawa ake hawa yace kuma kullum kwana sallah wuni azumi to ya kwana sallah yaushe suka kwanta ya wuri azumi yaushe suka kwanta sai ce ko haka ne ba yace ki je ki ce mijin nake zo sai aka kirawo shi sai taho miji ya zo abin ruwa ya ce to kai ka ji abin da matar ka tace kullum kwana sallah kake yi guni azumi haka ne yace kwarai kwarai kwarai ya dauka za a jinjira mai ne haka ne yace to yace to kai da ka gano ƙara ta kawo na mai da hukunci wurin ka sai ka yi musu hukunci yace to kai kana ji na yace eh amirul mu'mina ya ce a gaya maka sallan da kake kwana yi da wuri azumi kana da dama yau da muke magana gobe kai niyya ka tashi da azuminka ka kuma kwana sallah jibi haka gata haka amma citta ran na hudu in ka kuskura ka dau azumi to kai da hukuma in ka kuskura ka kwana sallah za mu gamu da kai za ka gamu da kushin hukuma to shari'a ta kare kamar dai a yanzu ne ka gama magana ka ce fatan sarfati shi kenan an gama kenan ko ka ce fatan sarfati shi kenan maza ku sai amiru ya ce to da ka ta sai ka gaya min ai za ka samu wannan hukunci Ita abin ruhu na bai da iko ya mata hudu ne? Ita yana da iko. Ita to yau yana ɗakin wacce, ai dole ta yi haƙuri tun yana da iko ya yi mata hudu. Kwana ukun nan kam dole ta zama mai haƙurin su tun da mata hudu Allah ya ba shi aura. Ta daure wa kwana uku ta dole ta a shari'a. Yau baya wurinta, ya ta azuminsa, ya kwana sallarsa, gobe ba baya wurin ɗaya yana wurin ɗayar da aka ba shi daman zai iya aura ta ya kuwa wuni azumin sa kwana sallar sa jibi ma haka to ranar na hudu ka ai yana wurin ta ne haƙƙin ta ne ba kwana sallah ba wuni azumi sai na umar yace kai Allah ya albarka a irin wannan hukunci na sai masa addu'a ya sallame su kuma hakan suka wannan mas'ala ce yan uwa tana faruwa tun da kaga har babi aka mata a fiku haka kawai ba malam gardi sai dauke matan sauka tun tana hakuri har ta fara mita har ta fara yaɗa shi kai wata har ta kai shi kotu kawai ga can mai shari'a na tabbata ba za su rasa karɓar irin wannan shari'un ba eh deputy registrar gaita na tabbata suna karɓar irin wannan shari'u mace ta kai ƙara mijinta baya kaza baya kaza ya rabu da ita a zo har baban kawo ya zo ya nade ya yada saboda lalacewa alkawari ne aka ɗauka kuma za ka biya mata haƙƙin auren ka san mutanen kala-kala ne a ƙa'ida na shari'a abin da shari'a ta sani mata su ne ba su suka fi ƙarfin sha'awa akan maza haka ya tabbata ta ba don haka ba da duk matan da ta aihu ɗaya ba za ta sake yadda ta aihu ba ba za ta sake yadda ta yi ciki ba saboda azaban da suke ji wurin aihuwa amma da yake su fi sha'awa ƙarfin sha'awan yake danne su su manta da wahalan sai su yadda a kwanta da su so wani lokaci mijin ne matan za ta yi wani lokacin kuwa ko yana faruwa har a je kofin shi ma wai matan wai ta to shari'a ba ta bar su ba su ma Allah ya ce wallahi ta kafuna nushuzahunna fayazuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna فإن أطالكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ما تقدر تخير مكو كاير بايا تقي تقوان هذا الله تفرزهن ساتاء أكلاس كلمة وعد كلمة وعد إن جاء الله فإذهن كوي مش وعد duk irin ayoyin da Allah sanar da kai da hadisai na girmama miji da tsoratarwa irin hadisan da annabi yake duk mijin matar da mijinta ya kira ta zuwa shimfiɗa ta ki to za ta kwana mala'ikun Allah suna tsine mata albarka har alfijir irin wayannan ko a wa'azi ka taba ji ka jawo bayan ka kawo marwaci da kuma rawi ba eh da kuma wannan wanda ya karbo ba kai kan faɗe shi da Hausa ba ka tsotsoritar da ita in ta yadda shi kenan wala an dudo daga kai sai ita a daki Allah ta fa'izu hunna kai musu wa'azi in sun yadda in kuma ta ki Allah ta wahaji hunna fil madaji' ka kaurace musu a wurin kwanciya ta dama ka ki ta kwanta da kai din abin da ake nufi ka dawo daga daga office ko daga noma ko daga shago ko daga inda duka fito kana shiga gida kawai ta zo ta kawo ruwa ta ajiye ma ta kawo abinci da jok ɗin ruwa kaza kaza sai kawai he ta ga ka tashi ka je randa ka ɗauki moɗar randa sai ka cika shi kawai ka gwat gwat ka sha ruwa shi na kauracewa ta je ta kinkimo bokiti ta kai bayan ɗaki sai daga ka je ka ɗauko wani bokiti baya ka taɓa ruwanta ba sai ka je ka ɗebo har a rijiya ka zo ka shiga bayan ɗaki ka yi wanka ka san ba abun da suka tsana irin wannan wannan ɗauke ne fa yi bulala ne mai dukansu sai ta zo ta gwaninta ta zo ta juya ma takalmi sun kalli baya in ka fito kawai shikenan sai tafiya kawai sai ka canza takalman ma gaba ka ɗauko wasu ka nemo wasu wanda suka yi kura kawai ka kaɗe ka sa kayan ka kaɗe. Duk abin da ta taɓa ka ƙi ka kalli abin ba. Sannan in dare ya yi kuma ka je ka duk ƙuru a kan ɗan sallaya. To shi kenan. In kai wannan kai kai kai ta zama ta ƙadariya. Ta ƙi ta bayan wa'azi kai wannan ta ƙi Allah ya ta to wadribu hunna. sai ka sai ka tasa ta amma fa zarban ghairi mubarrad dukan da baya fi- kar ya fidda jini haka malamin tafsiri suka ce kar ya fidda jini wannan daga kai sai ita kuma ba za ka tara jama'a bane ka ciro gulali ka ce kwanta ka rika zare ta ai ba haddi bane ko daga kai sai ita a daki kuma in ta ta ihu manzo Allah ya ce in gari ya waye haramun ne ka tambayi wani wai me yasa ne matansa kake kuka da daddare eh hadisi ne wallahi annabi ya ce haramun ne tambayan mai gida wai menene ka jiya da jima ta ka tana kuka da daddare ba ruwanka ba a tambaya saboda haka ka ji dai addinin musulunci bai barka ba har ko ina da ko inan ka bai barka ba yana gaya ma ga tsari ga shari'a to amma in ita ne mijin yaki ya kula ta ba a ce ta mar wa'azi ba ba a ce ta kaurace masa ba balle ta do- ta doke shi za a zo ne in ta kai ga a kawo eh, eh, eh, iyalai eh, waliyai sai a zo a zauna eh kaza kaza yake yi, baya kula ni kaza kaza to ai sai a ga misali ta fi shi karfi na sha'awa sai a yi daidaita su haka shari'a ta tafi a daidaita su kai ga yadda za a yi ga yadda za ke kuma ki haƙuri ki maintaining kaza haka shi ke in an ga abun ya gagara sai ce to kai ka ƙara aure shi kenan magana ya ƙare akwai alternatives da iri-iri a shari'ar musulunci akwai wanda eh, ƙarfi uwansa ya fi ƙarfin zama da mace ɗaya wani dalili ne zai sa ya ƙara matar na yanayin girman gida wani kuma a shi ɗin ne yanayin iyan da Allah ya masa so haka dai eh, kaga addinin musulunci shi ba abun da ya bari Eh, fayan fa'u idan suka dawo aradun rujua ilal jima'i suka nufi suka nufi dawowa zuwa ga kwanciya da iyalinsu ba da yamini bayan sun rantse fa inna la ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai ah, lahu ko mun fassara wannan kan diga ko mun fassara diga ko arama fatailu azwajuhum ya tu bil kafara sai su kawo kafara in za su dawo ga mata ikun nasu faqad tahillu lahum azwajuhum hakika matan su sun halatta musu man aqsama annahu la yujami'u imra'atahu wanda ya rantse cewa ba zai sake kwanciya da iyalinsa da- ba muddatar duniya tsawon rayuwar duniya yukaf arba'ata shurin sai a tsaida shi a dakatar da shi wata hudu ba da arba'ata shurin bayan wata hudu imma an yukaffira an yamini tukun fassara shi wa imma an tuqallaqa alayhi imra'atuhu alkali ya sake ta haza fi jami'i anwa'il half wannan dukkan rantse rantse shine hukuncin su wal ashaddiyatu allati yaqulu al fuqaha sho ibrahim yace tsanance tsanancen da malamai fuqaha fiqhu suke ta kawowa a littattafan su na fiqhu ma arabtu ban ban san su ba ana ma arabtu ban san wannan ba laysa fi fil kitabi wala fi sunnah baya cikin littafi baya cikin hadisi ta ka tsaya iya kawai waɗannan wannan dokoki na Allah da kuma hukunci na manzon Allah da yi laifa fil kitabi wala fis sunna wa ina zama talaqa wannan kan gajeren ba kare sa cikin ko إن الله تلاك فإن الله سميع عليم
za a girbe shi ne yayi wa ina zama ko eh wa ina zama talaqa idan kuma shi mijin dama a nufinsa saki ne yayin yayin niyya to sai ya sake ta بأن يفيئوا فليوكئوا بأن لم يفيئوا kai cewa ba zai dawo ba akan magana da kan dawowa zuwa ga kwanciya da ita to falyutu sai ya sai ya aukar da sake eh fa inna Allah shi Allah sami'un mai ji ne da aqwalihim da zantukan su alimun masani ne bi azmihim da dukkan niyoyin su abinda suka kudurce laysa ba'da tarabbusi ma zukira illa al-hay'at babu wani abu bayan zaman da aka ce a jira wata hudun nan sai dai a dawo kawai awi talaku ko kuma a sake ɗayan biyu ne kawai in wata hudu sun cika ko ya dawo ya ci gaba da kwanciya da iyalinsa ko kuma ya sake ta wannan kai ya zamu da su ne sun yawa ai mu karanta kadan sauran su gobe ko bari mu karanta ko da biyu assalamu alaikum wannan yana ta yana cewa malam da fatan insha Allah lafiya malam menene hukuncin mutumin da yace nafilolin da ake yi a cikin ramadana wai bai halatta ba ko ma annabi bai yi bai yi bai yi ba ko bai ci ayi ba to da nafiloli da ake a ramadana wani nafiloli da ake a ramadana nafiloli da ake a ramadana ka ai Allah kawai ya san adadin su ai eh in kuma yana nufin wanda ake bayarwa ne wanda ya raka a kaza kaza kaza kila yawanci shi suke ganin daman su ai ko da nafiloli ka ai suna da yawa na ramadana amma in wannan ne da suke ganin daman sa tunda dai ba su ne masu biya ba ai da sauki sauƙin abun Allah ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu duk wanda ya aiki na alkhairi komin ko kaman kwa komayya ce yarahu zai ganshi ba dattijan su bane yake biyan sakamako ai dalle wanda yayi wannan sallolin zai zai iya biya su sannan wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu duk wanda ya aiki ko kaman kwa komayya na sharri zai ga kayan da Allah sallah kan irin wannan sallolin alkhairi ne ko sharri ne ai sallolin da annabi ya zo mana da su kan guda biyar ne ai na farilla ko akwai kuma na me na sunna idi biyu haka ne roƙon ruwa da makamantansu akwai kuma waɗanda an sake kawai iyaye son ranka kawai za ka yi iya son ranka a cikin sabbai ko da dare ɗaya kullum sai ya raka a dare annabi bai taɓa yin raka'a goma sha biyar ba har ya bar duniya na nafila da dare raka'a goma sha ɗaya yake wata riwaya sha uku bai taɓa ƙara akan sha uku ba to a sabansa wani yana sha wani yana ɗari raka'a ɗari shi ma ɗan bidiya ne da Allah rakoyin nan an taɓa cewa wanda ya karanta wanda ya sallah raka'a ɗari sallama hamsin an taɓa yi an taɓa bayarwa to sahabbai suna ɗari ma dalle wanda ya raka kaza kai ne ruwanka yanzu la almajiri da gardinsa aran ma mai tsangaya sai ce kai je ka biya allon nan sau ashirin sai ka wanke sai ka don kai baka da kunya sai ka ce sai ya gaya ma wani aya aka ce sai an biya sau ashirin almajirinsa ne mai ruwanka da shi ba ruwanka sai ya biya sau ashirin din kai in ba za ka yi bayan an bayar ka ce ba zan yi ba sai ka je ka yi na sunna da kayya ta sauwake wallahi mutane suka biya irin wa'annan duk alkhairi sai araba mu da shi sai mu koma kawai gayan farilla kawai shikenan mu dawo a bushe kawai garau da an sallame ka ana rige rigen fita masallaci malam saboda duk na biya an rusa ta to Allah sauwake wannan yace assalamu alaikum malam fatan ka sha ruwa lafiya malam mutum ne yayi suko ya kwanta sai yayi mafarki har wani abu ya fito masa shin malam ya azumin sa yake azumin sa yana nan inda mafarki ne kace yayi ba wani abu inda idon sa biyu ne yana tunanin mata har wannan abun ya fito in mani ne kafara in kuma mazi ya biya daya amma in a bacci ne ba da dare ba ko da rana ne in yayi mafarki ko menene ya fito ba wani abu tambayar ta karshe mutum wai malam mace za ta iya bin jam'in sallar juma'a tana cikin gida ina da zai yiwu ba namiji ba ba zai yiwu ba balle mace namiji ba wadda sallar juma'a ta farlanta a kansa ba zai bi ba a cikin gida balle ita kuma ko gidansa yana makwabtaka da katangan masallaci ne ba zai yi sallar a cikin zaurinsa ba sai ya fito ya haɗa fafa in kuma ya a cikin zaurinsa ba zai babu sallah babu sallah sai dai sahun ne na masallaci ya jonu har cikin gidansa eh eh wannan kuma sai hukunci ne daban safun masallacin ne misali an rasa inda za a shiga saboda jama'a wani taro yayi taro ai an yi ran da aka bude masallacin nan cikin gidajen mun nan duka safu safu ne wannan hukuncin sa daban shi kuma ita sallan juma ba kamar sallan farilla guda biyar bane sallan farilla guda biyar Allah akimi sala yake a tsaida ta ko daga jeji in kana jin muryar ladan zaka bi kuma za ki bike ma amma sallar juma'a Allah ya ce idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ku tafi dole sai an yi tafiyar nan dole ne kuma koda mutum namiji kar ya kuskura a samu tazara mai faɗi sosai tsakaninsa da sahu ya zama yana makwabtaka ne da sahu kar ka zo wai don kana sauri kar ka rasa sallah ka je tsakanin Borno da da Kano ka ce wai za ka bi sallar Juma'a daga can ka tabbata kana hangen sahu kusa da kai in dai akwai sahu kusa da kai kana dan hange to in nisan bai nisa sosai ba ba matsala dole sai an yi tafiya ita sallar Juma'a ba a binta daga cikin gida abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana barkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ka daɗe mu lafiyar ka ba mu daman sarrafa ta cikin yi maka biyayya ya Allah Allah muna roƙon ka ƴan kasuwa da masu kiwo da manoma Allah ka sa albarka a cikin su gaba daya masu neman ilimi Allah ka ba su ko na duniya ko na lahira Allah ka ba su mai yawa mai amfani wanda zai amfani da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mata da suke dauke da juna biyu Allah ka dauke su lafiya ka dauna mai tarbiyyantar da abin da za su haifa ƴaƴan mu gaba da Allah da mu da su ka mana albarka ka daura mu ga hanya madaidaiciya ka raba mu da hanyar dujjalancin zamani ka kawo zaman lafiya a Najeriya ka kau da dukkan tashe-tashen hankali da suke faruwa a sassan Najeriya albarkar Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala albarkar Shehu Ibrahim albarkar Maulana Shehu Tahir Usman Bauchi radiyallahu ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima awlak للخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر بالمسائل العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين